bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na uku cikin darasan wani littafi na alkaratul rashida darasi na uku cikin darasan alkaratul rashida aljidu thalith da muka fara to hikaya ta gaba ita ce ko kissa ta gaba ita ce sikatul hadidi sikka jam'i sikak tarago shine sikatul hadidi eh sikatul hadid tarago watan hanyar jirgi na karfe sikak jami'in shi ya mazo cikin hadisi ko na lokacin da lokacin da aka tafi yakin khabara da aka haramta giya annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ji shi a san da mutane an haramta giya ko aka zubar da ita sai ga tana ta tafiya cikin hanyoyi na Madina ko sikak irdas takarda to kun ga yanzu yan uwa yanzu fa an ba mu wata tarbiyya ce kawai kana zaune za ka ɗauko full scarf ɗinka sai ka yi tunanin kalmomi kamar shida ko goma kataba ƙara'a jalasa ɗalibun tilmizun mu'allim madarasa jamil in ka rubuta ka halatto da kalmomin gasa a gaban ka sai ka rubuta su kai ma sai ka kwani sai ka haɗa labari da larabci shikenan ba sai ka kwari ba ai wata tarbiyya ce na sosai suka mamu na ƙoƙarin koyan wannan harshe din kai kowane ko turanci ne ma za ka yi hanya ce ta koyon harshe kowane harshe cikin sauki kana dubu yi rubutun sai ka mai da sai ka kai wani wanda ya fi kwarewa ya duba maka ya maka gyara kirtasun takarda kenan ko wannan zana alika kitaba fi kirtasun wannan ita ce guda ɗaya a cikin alkur'ani ko da wata kirtas ko da wata fardiyun ne insha Allah muntasirun shine mai warwatsuwa daga intasara yantasiru kirtasun takarda muttarimun muttarimun munsajimun idan aka ce ma abu munsajim daga jismu ne kun gani jiki abinda ke da suna na jiki na a abin da ke da jiki yake da jiki shine munsajimun eh daga daga jismu ba eh mai jiki abin da yake da hai'a na jiki eh duk wani abu da ke da jiki munsajimun mun sosai kan dauka sannan muntarimun bi ma'ana mushta'ilun mai kunnuwa mai boruwa mai boruwa mai kunnuwa yanzu misali idan aka sami ice aka kunna mashi wuta ba zai rinka kukuntun za ta rinka bal bal bal bal ba shine muntarimun mai kunnuwa mushta'ilun bi ma'ana na mai warwatsuwa daga nasara ya watsa nasarar habba ya watsa kwaya nasi muntasirin mai warwatsuwa in tasirin tasiru to waka ne ga tana aka mana tara'iku fi dawahil qutri tubliguna aqsal muradi walan tanqul bina biha qadama tara'iku kamar ka ce hazihi tara'iku waɗannan waɗansu hanyoyi ne jami'in dariƙa fi dawahil kuturi waɗanda suke jam'i ne na dahiya dahiya waɗanda suke abin nan sassa na kutur yankuna yanki tibulu guda waɗanda suke siddimu a ƙasar muradi zuwa ga manufofinmu da suke da nisa aka sami nisa ba aba armana walam tankul kadaman biha alhanin kafafuwa ma basu isa zuwa gare su ba basu cirati zuwa gare su ba misrun ka safhati qirtasin turbat bi turbatiha gada alhadid alaiha alkhatta wal kadama misrun kun san misrun kalman fa biyu ne in ta zo da tanwini to balarabiyar kalma ce wacce nan mu'raba ne udkhulu misran fa inna lakum wannan gari fa ake nufi ba ba kasar misra ba ita kasar misra mamnu'a ce min sarb kalmar wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra ai misri ne ya kamata a ce misali tunda mudaf ne da mudaf ilai amma take mamnu'u min sarf ne mun gane ba zai dauki wasali kasa ba kaga ba za a ce ba za a mai tanwini ba amma in kaga an yi mata tanwini to ana nufin city wani gari daga cikin garuruwa kawai kun gane yawwa raja'atu min misra raja'atu min misra fa dakhaltu fi misrin misra na farko raja'atu min misra ai ya kamata ne a ce min misri sai ba mishi wasu kasa ba ko to raja'atu min misra na dawo daga kasar misra egypt fa dakhaltu fi misrin sai ne shiga wani gari ka ji fasarin shi na'am na'am sai mene na'am kasafhat qirtasin wanda yayi kama da fallan takarda wata gari ce ta yi kama da fallan takarda jan fadi amma nan idan ga hakikanin misir bai ke taɗi to kun ga wannan misir nan wannan tanwin da kuke gani kuskuren kuskuren bugu ne ni dai na sun yi tanwini kuskuren bugu ne misru ya kamata kawai zama misru ka safatu qirtasin ita misra fafada ce kaman fadin takarda batiha da turbanta watan kasanta gadal hadidu alkhatta wal qalama alaiha gadal hadidu wanda karfe ya zamo sara bi mana kun san gada yakan zo da ma'ana yayi sama koko man gada ilimin su da aura hako to gada kuma yakan zo da ma'anan sara ya kasance ba ba ga shi ne can mai bukuini aka ba wal hasanul ma'ruf turkan wagadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat ko la kasahihi ishtuhirat to gadat din nan bi ma'ana saratu ne ai ba suka wayi gari ba to Allah ka samu nayi a sa'a duniya da lahira Allah ya karba mana Allah kuma shi gafarta mana alaikun salatullah na na eto eto eto sai dai mu dauke shi idan kasar misirin yake nufi sai sai zama darura shi'iriya haka ne zai ya dauka tunda lisa'iri lishairi sarfu malayan sarif ko mai mulha hariri ya bude babi kusan da guda akai a cikin abin nan nashi ko fasali mulha haka ne zai iya dauka su ka kasan misira ce nan inda tanwinin nan to amma wazani zai dauka eh zai fi zama zai fi dauka ko eh to shikenan darura shari'a ne eh darurati shari'a ba poetic license kenan lasisi poetic license e lasisi da mai waka yake da shi in yi ga dama yau ya marisi bauhi gobe ya karya shi gata mai kashe shi in an fita waka a sasanta wata ma'ana shi mai waka na larabci ba ruwan shi da ka'idan nahu shi dai wazani kawai ya dauka in wazani ya shiga to shi kenan ba ruwan shi ya riga gama komai yawa duk wani lirabin ka da wani abu na ga da sauransu in an fito waje a sasanta Allah ka samu dace ardun biha kana ko ardun biha kana khisbun nil muntasiran ata hatta ataha qitarun nari fantazama to misrun kasafhati qirtasin bi turbatiha gadal hadidu yanzu ga karfe ya zamo alaiha akanta alkhab ya zama zane wal kalama da mene da alkalami watan bayani ne akan shukuran bayani ne akan yanda yanzu ga samantuwan titina na jirgi a kasar misira kawai ke so inda maka ya zama kamar an mata zane yanzu yanzu za ka ɗauki haikal ko kuma harita kun san harita ko harita map shine harita bari mu rubuta harita map kharita misra in ka ɗauki map na na misra za ka ga har ga wannan titin jirgin da abin fitar da su to sai ka ɗauka zane ne ma aka- an yi wannan zanen kawai don don a ƙawata abin ne wata ba da bai sani ba shi sai ya ɗauka kawai wannan zanen banza ne aka yi bai san hanyar titin jirgin ne aka fifita ba na'am na'am sun menene ina ne ardun wata ƙasa ce biha a cikin tun ai fiha kun san hurufin jarri suna maye ma juna wajen ma'ana biha ci- bi- biha cikinta kana hisbun nili muntasira kana hisbun nili muntasiran sai ka ce hisbun nili danshin nan na teku kana ya kasance muntasiran mai warwatsuwa a cikinta ko ina ka je za ka samu kasanta da danshi hatta a taha ana wannan lo- irin wannan yanayin ne hatta a ta haƙi tsarin nadi sai ga jirgin wuta watan jirgin ƙasa jirgin ƙasa kuma shi ne kitar ko to a dacin jirgin ƙasa yana da amfani yana amfani da menene ya ko yana amfani da kwalle ko kwal ko to shi ne kitarun nadi ai ko kuma abin da ya zance mishi kenan saboda yana tafiya ne idan aka kunna mishi a kunna mishi wuta ai in an aka zuba mishi a cikin za ka wuta tana tashi bal bal bal bal bal bal shi yasa za ka ga ma'aikatan masu zuba wannan abin nan din kaga su bakake ka gani na farko kenan sannan kuma za ka gansu malam sun in suka fito yadda ka san sun yi wan- sun ɗibi ruwa sun watsa mu jikinsu zuf saboda zufa kamar ma kamar ma sun ma sa mai kansu mai kamar sun shafa jikin su mai eh an ba sha wahala da ba to kalmar kitar jirgin ƙasa ko kitar kuma takan zo da jam'i ne na qatar qatar qatru yakan zo da ma'anar ruwa kuma jam'in shi kitar eh kaga yayi yayi daidai da kuma wannan kalmar gitar jirgin ƙasa ƙitar jam'i na ƙaturu wanda ke da ma'anar ruwan sama ƙaturun na da ƙabalin sadako mun banci wannan ko to me jam'in ƙitar na jirgin ƙasa a ƙitar yankuna kenan walau dukhilu alaihim walau dakhalu alaihim min aqtariha ka gani akan ce kutur eh kutur eh jamin kitar ba kutur kaman hum oh, kaman menene kaman me zan ko ce kutub kaman kutub na kimar himar jaki a shi hummun ne humurin oke o humurin ne eh ka anna ka annahum humurun mustanfira haka ne sosai kuwa ai Allah ka samu dace ai malam ka gani yadda kalmar muga kalmar nan take ban ta za ka bata za ta baka sha irin wannan ba su da yawa a larabci sai ka ga jam'in wata kalma kuma mufrad ne na wata kalma a kaman kaman rijal kaga wasu kuma za ka kalmomin sun yi ittifaki a jam'i kamar rijal jam'i na mene rajulun rijal jam'i ne ne ko mene rajil rajil mai tafiyan kafa ko wa azimfin nasi billahi ya tuka rijalan ma'ana ma- ba mazaje ba matafiya a kafa shine ma'anar rijal mufrid din shine rajil fi'ili madun shine rajila ya taka da kafa ya tafi guri guri wani guri to haka za ka yi ta gani na'am eh kitar a akwai dai katuru akwai kituru akwai kuturu kuma eh amma kama kawo inda ka samu ta kila akwai a larabci ka san eh anil wa anil kitar ba eh kaga ruwa kenan ba eh na ruwa kenan eh sosai yayi na ruwan sama kenan ba da kuma ko kuma ruwa wanda yake ruwa ordinary water ma kawai ka dauke shi ma haka akwai kuma alqatru qatru shi ma yakan zo da ruwa mm qatrun nada eh bufur din shi qatratun qatratun yana na a cikin littafin na ɗaya ko hadhihi qatratu ma'in yawwa shine to bari mu ci gaba saboda lokacin namu fawaid din kace zaka ta fitowa da su lokacin sai ga tafi na'am ga mu da ga wannan nazmul warakat kuma to sai me nima nan na'am fantazama eh wannan aliful itlaq ne fantazama shikenan sai ta zanto cikin wani tsari shine fantazama don saboda ga yanayin jirgin saman nan ga yanayin teku ga ƙasan melema ga kuma yanayin jirgi yadda ke kai komo cikinta sai ta zanto cikin tsari lana ginan ko lana ginan an kitari suhubin sijima wala ginan an kitarin nari muttarima lana ginan muna da wadatuwa an kitari suhubi garabuwa da jirgin girgije girgije kawai ne mana a ce shi shi ma ba tafiya ke su ba to ita ma jirgin kasa ba su haka take tafiya ba shi yasa ya ce kitari su biya yi mun sajiman mai jiki wala gina amma ba ba mu da wadatuwa ba ma iya wadatuwa an kitarin na dika jirgin nan na wuta mutarima wanda yake boruwa wato mutum ke boruwa tajri bihi rizqu fi jismil biladi kama yajri damun fi uruqil jismi muntazima yajri yajri rizqu bihi arziki na gudanantuwa da shi tare da shi fi jismil biladi a cikin garuruwa jismu jiki ko jasim shine mai jiki kai wallahi ra'aitu rajulan jasiman bilamsi naga wani katon mutum mai jiki badin kenan badin mai kiba wai ma'ana ba jirgin takan ɗibi mutane da ta kai fasinjoji ko ina ba ko ina ba to shi ne kisan ya siffanta maka shi kamar yadda jijiyoyi kan ɗibi jini veins ɗin nan sukan ɗauki jini su rinka yawo da shi a cikin jiki shi ne sai ya ce wala ginan a a afwan kama ya jiri damun kamar yadda jini ke gudanantuwa fi urukil jismi a cikin jijiyoyin jiki uruk jam'i ne irko muntaziman wanda ke halin zantowarsu cikin tsari kai Allah ya yi halitta mana sai an dubo maka sharayin sharayin su ne veins irin jijiyoyin nan da ke jiki na jini sai an nuno maka surar mutum kawai da waɗannan sharayin ɗin malam wallahi malam sai karsa sharayin eh sharayin sharayin su ne veins jijiyoyi waɗanda jini ke tafiya ciki shara i ne ko koko e ne yauwa veins haka za ga suna haka za ga a cikin mutum kaga jijiyoyin ga sunan ko'ina jini na yawo to kamar yadda jinin nan ke yawo a cikin jijiyoyi ƙananan jijiyoyi a jiki haka shi ma jirgin ƙasa za a gan shi ba shi can ya wannan ya bi can wannan ya bi can wannan ya kano wancan ya lagos wancan ya abekuta wancan ya kudu ya wannan ya yi arewa haka za a gani na'am sai ne kuma haikal kenan haikal shine kwarangwal skeleton haikal shine skeleton na jilsa jursam jussa jussa takan zo da ma'anan jiki amma na gawa gawa jussatu shay gawan abu akan kire akan ce mushi su jussatu himarin ba sosai kuwa insha Allah hmm? jusas eh sosai na'am sai me kuma gabani malamai ta haki shara'i ga makalmar na yi ta haki shara'i ta haki shara'i na minhu wal kitaru dama ta haki mahattatu qalban wal qulub wal khutut laha ta haki shara'i na minhu wal kitaru dama Allah ka samu dace an ga wannan littafi malam ni gaskiya bana wasa da littafin nan littafi ne wanda ke kunshi da kalmomin larabci masu kyau wanda ke kuma har yanzu ana amfani da su ta haki ba fa tana hikaya bane nan ba nan ai tushbihu eh ta hakil mahatta ta yi kama da tashan jirgin kasa shine mahatta mahattatu sikatil hadidi tashan jirgin kasa yana nan dan dure da yazo da kalmar mene haka launuhu a ibni imam sudi ma zo da kalma ayi a muqaddimar ta alfiya wa hadhihi manzumatun tahki durar alfiyatun tahki durar manzumatun dammantuha ilm al athar tayi kama tahki al mahatta kaga tashin jirgi al mahatta tashin tashin jirgin kasa mina shine tashin jirgin ruwa mina'u mina'u tasha na jirgin ruwa sannan kuma mahatta ma kan zo da tashan motoci ma still jerin rukunin agogo shi ma mahatta ne jerin rukunin nambobi na agogo ba yanayin suka ce mahatta mahatta tu sa'a to ta hakil mahatta tu kalban al mahatta tashan jirgin kasa ta haki ta yi kama da kalban zuciya ce da ke cikin jiki wala hal khututu wanda take da zane-zane khat khutut zane-zane zane-zanen nan me zane-zanen a nan yana nufin hanyoyin jirgin kasa ga sanin sarrafa kasa gari-gari jaha-jaha yankuna-yankuna ta haki sharayina minhu su kuma waɗannan khututun taragon sun yi kama da mene a sharayin ƙananan jijiyoyi da ke cikin jiki ku gane walƙitaru sannan kuma jirgin ƙasan ya yi kama da mene dama jini a cikin jiki kun gane jama'a yawwa zuciya nan ne tashin jirgin ƙasa ai kun ga daga cikin zuciyar ne jini ko kuma ji sikatul hadi abin nan zuciyar tana da tana da tana da alaka da mene jijiyoyi ko kaga da kanan ne menene sai ayota su menene menene ni na manta sunayen su ne ma jijiyoyi eh sai ta jinin sai sai su ta bibbi su ya watsa cikin jiki ko ba da la wannan rabi na heart yana pumping din jini wannan rabi na heart kuma yana mene pushing din jini ko yawa an manta shekara na ta 1990 bar gona da biology eh blood circulation kenan sosai kuwa yau to daga nan yau kaman yayi kun ga yin zuciya take aiki take tura jini ta hanyoyin jijiyoyi kanana zuwa jiki sassan jiki yayi kama da yanda a tasha akan loda fasinjoji a cikin jirgin kasa da ta rago sannan sai a sai jiragen su dauka zuwa garuruwa wancan Kano wancan Maiduguri wancan abekuta to Allah ya ba Buhari iko ya gama waɗannan hanyoyin da aka ɗauko na jirgin ƙasar nan Allah ya ba shi iko ya sare ma'as salamati ya man sara murtahila anna wa ahlan wa sahlan bil ladhi kadima kai to sai ka ce ya man sara ya wanda ya tafi murtahilan yana mai tafiya ma'as salam to ka tafi da amincin Allah anna okay murtahinan anna muta'allikin su kenan wa ahlan wa sahlan kuma mara balale billazi kadima da wanda da wanda zai so Mustapha Bik Najib shine ya rera wannan waka din mun bance wannan ko to eh akwai vein veins akwai arteries ko Mm, amma veins din su ne suke daukan jini ko na eh amma dai veins din suna daga cikin wanda suke daukan jini ko jazakumullah